الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وبفضله تضاءف الحسنات وبعفوه تمهى السيئات أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ثم أصلي وأسلم على من لا نبي بعده إن وما درجة من أن بسكن بياني بسكن إبادودي نزوتيا wanda su ne suka yi mahimmanci yadda kowace ibada da muke satin da wuce mun yi bayani bisa kan imani da Allah subhanahu wa ta'ala irin alkhairan da yake kawo mu bawa duniya da lahira haka zalika yau sai mu yi bayani bisa kan rukuni na biyu na imani shine imani da mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul baqara yake cewa amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi imani abinda Allah ya sabko mai daga ubangijin shi abinda aka sabko mai daga ubangijin shi sai Allah ya ce haka masu imani kullun amana billahi sun imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi kina muhallin shahadi wa mala'ikati haka zalika cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida duk wanda ya kafirta da Allah ya ki yarda da Allah shine abun bautar shi da gaskiya kuma ya kafirta da abin da Allah ya sauko na littafai da manzanni haka zalika da mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ce kuma ya kafirta da ranar tashin kiyama to tabbas wannan ya yi bata bata bayyananna ya bace bacewa wadda take bata da misali haka zalika annabi rahama sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai yayi bayani mahimmancin imani da mala'iku da cewa kuma asali ne ai usul ne asali ne mai usulul iman da haka annabin rahama lokacin da jibril alaihi salam ya zo tambaye shi fuskan imani sai ce an tu'mina billahi wa mala'ikati kai imani da Allah da mala'ikun shi har karshen hadisi wanda ake ce ma hadisu jibril al-mashhur wanda al-imam muslim da bukhari ya fitar da shi suka fitar da shi haka zalika hadisin aisha Allah da ita wanda al-imam muslim ya fitar da shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallam yace an halicci mala'iku da haske kuma su aljannu an halicce su da wuta da tarkashin wuta kannan sai yace baban ku adam an halicce shi buskan abin da aka wasafta muku ai buskan abin da Allah gai da cewa halicce shi da ƙasa to da haka wannan ke nuna da imani da mala'iku ayoyin Allah sun yi bayani kan shi haka zalika manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani kan shi to da haka ya uwa masu daraja ni ake ce mai imani da mala'iku sannan wannan irin fa'idodi da alkhairai mutum zai samu in yi riko da wannan imanin wanda yana daga cikin rashe daga cikin rukuni na rukunin imani imani da mala'iku malaman tauhidi suka ce shine at-tasdiq al-jazim shine gazgantawa wadda take yankakka babu shakku a cikin zuciya ka yarda ka sakankance ɗari bisa ɗari da cewa akwai wasu halittu da ake ce ma mala'iku wanda Allah subhanahu wa ta'ala halicce su da haske kan nan ka yarda ka sakankance da cewa bayi ne masu daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka dalika ka yarda da cewa la ya asuna Allah ma amarahum su ba su saban Allah bisa kan abin da Allah masu umarni kuma su masu aikatawa ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce su aikata malamai suka ce wannan shine abin da ake ce mai imani da mala'iku to imani da mala'iku yana da fa'idodi masu tarin yawa duniyar musulmi da lahirar shi daga cikin fa'idodin shi a duniya na farko dai mu san ibada ce mai zaman kanta mutum bai zamanto musulmi bai zamanto mai imani bayan da za a iya shiga aljanna gobe kiyama sai ya yarda da mala'iku da cewa bayi ne na Allah Allah ya halicce su sai ya imani da su bal shi ke sa ka haƙaƙa ka tabbatar da imaninka bal ibada ce mai zaman kanta ta cikin zuciya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi sai ce wal mu'minuna kullun Allah ya ce dukkan masu imani amana billahi sun imani da Allah da manzanni da mala'ikun shi zuwa ƙarshen aya haka kin imani da mala'iku kafirci ne dan haka Allah ce wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubi kaga don da ya kafirce ma Allah da mala'ikun shi a ƙarshe Allah ya ce ya bata bata bayyananna to don haka ka farko abu na farko ga musulmi ya san da wajibi ne wajibin shi ne imani da mala'iku na biyu kuma sanin girman Allah da sanin kudurar shi da buwaye shi da ƙarhin shi da ikon shi kan halitta dan duk irin girman mala'iku duk irin darajar su bayi ne na Allah wanda Allah ubangiji subhanahu wata'ala shi ya halice su sanin mala'iku mala'iku da imani da suna kiranka ka san girman Allah da darajar shi da kuma ƙarhin shi fuskan halitta subhanahu wa ta'ala yanzu misali mu ɗauki mala'ika jibril alaihi salam babban su gaba ɗaya annabin rahama ya ce sallallahu yana da hihike ɗari shida hihike guda in ya buɗe ƙarshen ganinka to haka yana da ɗari shida wannan zai nuna maka girman Allah shi mahalicin subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci wannan halitta ta jibril haka zalika daga cikin fa'idodin imani da mala'iku yana sa bawa ya ji a jikin shi da cewa yana tare da wasu halitta wanda halittar nan suna kallon shi suna kidin da abin da yake wanda zai sa bawan jin wannan da yake zai kare shi daga mugayen ayyuka daga mugayen tabi'o'i kuma ya sa ya zamanto bawa na kwarai na gari buskan halaye na kwarai fa'ida ta hudu daga cikin fa'idodi na imani da mala'iku shine tsammani samun tsammani da, da kwaɗai yawa samun kwaɗai na bisa kan karɓa addu'o'in mala'iku domin akwai mala'iku da Allah ya aza suke yi ma bawa addu'a a wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani fagafir lillazina tabu wattaba'u sabilika wa qim azabal jahim kaga nan mala'iku ne suke addu'a ga bayin Allah na kwarai haka zalika gashi ma Allah ce innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma tatanazzalu alaihim alla takhafu wa la tahzan haka zalika manzon Allah sallallahu yayi bayani irin mala'iku da Allah ya aza wanda suke suke zama cikin masallaci duk lokacin da kai sallah ta farilla ka tsaya dakon wata sallah a waka yi magriba ka tsaya ka tsaya kana jira isha annabi rahama yake cewa sam in dai kana inda ka tsaya allularka bata walwale ba to akwai mala'ika na yana cewa Allahumma gafir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta mai kamar rahama ka gani mala'ika ne ke ma addu'a kuma karɓaɓɓa ga su nan dai wurare da dama daga ciki misali bawan Allah da zai je ya gano wanda bai da lahiya da sahi annabin rahama yake cewa sallallahu alaihi wasallam akwai mala'ika dubu saba'in da za su mai addu'a tun da sahe da ya je ganin wanda bai da lahiya han marice ya ce in ka je ganin wanda bai da lahiya da marice wannan mala'iku dubu saba'in sun ci gaba da zuba ma addu'a har sahe ka gani addu'an mala'iku kenan duk lokacin da kai imani da mala'iku to za ka cin gajiyar addu'ar da suke haka annabi yake gayi salasam da cewa duk sahiya in ta yi mala'iku biyu na saukowa guda yana addu'a ga mai taimaka ma bayan Allah mai sadaka mai kyauta mai ce da dukiyar shi ga bayan Allah yana cewa Allahumma ati munfiqan khalafa ya Allah mai bada ka bashi aika rubanya mai ga sunan dai wurare da dama da mala'iku kullun suke ma bayan Allah addu'a to imani da mala'iku na sa ka ci gajiyar wannan addu'a kuma ka sa ka daga cikin uwan da Allah subhanahu ta'ala zai sa Allah ya karba addu'an mala'iku ka samu biyan bukatarka fa'ida ta biyar daga cikin fa'idodi da in mun imani da mala'iku za mu samu tun a duniyar mu shine yan uwa koyo da su da kuma tabi'antuwa da tabi'o'insu na kwarai irin halayensu na kwarai suna ma Allah da'a ba saba mai irin kunyarsu irin sauran abubuwa a wayan da wata rana annabi rahama sallallahu alaihi yana cikin gida abubakar yayi sallama yana zamna ya sha kayan shi sai ya ce a ce ma abubakar ya shigo ana nan kuma sai ga umar ya yi sallama annabi rahama ya ce za a ce umar ya wuce da aka ce mashi ga uthmanu bin affan zai shigo shi ma na neman izini sai ce ku ce mai dan ba lokaci kaɗan sai tashi ya gyara zaman shi ya ja rigar shi da komai ya zamna ana nan ya shigo da aka suka ƙara abin da suke sai suka koma aisha tana ganin wannan yanayi sai ta ce kaga da babana zai shigo baka gyara ba a umar da zai shigo baka gyara zaman ka ba me yasa lokacin da usman yace zai shigo kace a bari ka dan gyara zaman ka yace ya aishatu ala astahi min rajulun tastahi minhu al malaika sai aisha ba zan jin kunyan mutumin da mala'iku ke jin kunyan shi ba kaga kenan wannan ke nuna imani da mala'iku na dunguza bawa ya zamanto haina da halayen kwarai haka zalika daga cikin fa'idodi da za mu samu in mun imani da mala'iku shine muna jin da cewa tabbas Allah yana kula da abubuwan da muke me yasa domin ya azama mu mala'iku wanda suke kula da ayyukan da muke a wanda Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk maganar da bawa zai fursantawa zai bai da bakin shi to ya san da yana da masu rubutawa in alkhairi alkhairi in sharri sharri haka zalika Allah ya ce kiraman katibin يعلمون ما يفعل لما يعلمون ما يفعلون akwai kiraman katibin su ne mala'iku masu rubuta mamu zunubai da lada sun san abin da muke suna rubuta to wannan zai sa in kai imani da mala'iku ko da yaushe ta kai ta aikata alkhairi kuma sharri sai ka bar shi dan bidan saboda ka san da akwai masu rubuta maka alkhairi da sharri haka zalika imani da mala'iku na sa bawa ya guje ma duk wani sabon Allah domin duk lokacin da ka san da cewa kana tare da mala'iku in ka aikata aiki wanda ba shi ba suna tare da kai za su rubuta to wannan zai hana ka yau da gobe kana jin wannan a jikinka sai gani ka bar da dama mugayen ayyuka don saboda kuyyar wannan bayi da Allah subhanahu ta'ala wakilta da gare ka da haka ya uwa masu daraja imani da mala'iku na kawo alkhairin duniya da lahira yana dunguje ma bawa kuma sharrin duniya da lahira yana taimaka ma bawa ya zamanto mai kokari mai yawanta ibada da yawanta karatun alkur'ani da zikiri da yawan nafiloli domin ya san da ana rubuta mai kodoshe kan yana hana bawa shiga hanyoyin da bai dace ba kan imani da mala'iku na sa bawa ya nemi wuraren da mala'iku suke don ya samu wannan alkhairin irin masallatai a wanda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi mai mala'ikun sahe da marice suna caccanza aiki a cikinsu suna haɗuwa lokacin sallar la'asar da lokacin sallar subahi wanda suka kwantare da mu kenan da subahi in za su komawa sai su kai wajen Allah Allah zai tambaye su ya kuka yaya kuka bar bayina sai su ce lokacin da muka zo da la'asar mun tar da suna sallah yanzu ma da muka baro su da subahi suna sallah kaga kullun zaka samun shaidan mala'iku wannan zai taimaka ma ko da yaushe a zamanto ka nemi wuraren da mala'iku suke haka zalika halarta wuraren da ake karatun addini karatun tafsirin qur'ani ko karatun shi ko kuma abubuwan da suka shahi addini irin hadisai da saura wannan na sa ka samu romo mai yawa da lada mai yawa me yasa domin majalisi ne na mala'iku wanda akwai mala'iku da Allah wakilta wanda kawai suke neman irin wannan wurare wanda ta sun zo su ce halumma ila hajatukum ku zo ga abin da muke nema sai zo su gewaye bayi a ƙarshe dai Allah zai ce umu mabdad maghfuran lakum ku tashi an gafarta muku zunuban to kaga wannan zai sa haka zalika imani da mala'iku zai hana bawa jawo abubuwan da zai sa mala'iku su su ki zuwa wajen shi daga ciki misali hotuna zai sa bawa ba zai sa kayan da adda hoto ba domin mala'iku ba so su ga hoto haka zalika ba su so su shiga gidan da adda karnuka kare a wanda annabin Allah sam ya gani da cewa lalle mala'iku ba shiga gidan da adda hoto da adda kare kaga ba su karto to in bawa ya san da haka zai guje mu wannan abubuwa haka zalika ba su son wurin da adda kazamta da wuraren da ake kaɗe kaɗe da raye-raye duk ba su bukata wannan wuri to imani da mala'iku na sa duk bawa na Allah mai imani ya guje mu wannan abubuwa da ya samu samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala to ne shine a takaice kannan hanya ce ta aljanna domin yana cikin rukuni daga cikin rukunonin imani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mu imani ya gafarta mu zunubin ya ƙara mu imani da shi da tsoron shi da san shi da bin hanyoyin shi haka zalika muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ƙara mu imani da manzanni da manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mala'iku da dukkan abin da ake cema rukunonin imani Allah gafarta mu zunubin Allah ruwa mu asiri a duniya ya ruwa mu asiri ranar mutuwan ya ruwa mu asiri ranar wankan gamu rayuwar kabari da ke jiran Allah sa mu yi ta cikin natsuwa da kwanciyar hankali Allah sa ibadar da muka yi a duniya ta hidda mu kewar kabari Allah sa ibadar mu ta kare mu daga azabar kabari in mun tashi Allah ka sa mu cikin bayanka da za ka ba littafin su a hannun dama wajen awon aiki Allah ka sa ibada mu ta rinjaye zunuban saman sirani Allah ka mamu ka tausaya mu ka mamu rahama mu wuce mu shiga aljanna ba tare da gangare a cikin wutar jahannama ba Allah ka sa mu cikin bayanka da sa ka sa aljanna ba ta da hisabi da azaba Allah kai gafara da shin kai ga iyayen da suka mu da ƴan uwanmu da malaman da dukkan musulmai gaba daya musulman da ba su da lahiya gida ko asibiti ko cikin mu Allah ka ba su lahiya Allah ka sa ka fara ne ga zunuban su ƴan uwanmu da ke gidan kaso Allah ka musu taimako haka muna addu'a ga shugabannin mu tun daga sama har ƙasa na barikin su da na gargajiyar su na Allah sa mu rayuwar su albarka Allah taimaka musu fuskan amanar da Allah zai tambaye su gobe kiyama Allah taimaka musu fuskan abin da zai zama zamanto alkhairi ga addinin alkhairi ga cigaban kasanmu alkhairi ga cigaban kasanmu gaba daya Allah ka fitar da kasanmu da kangin talauci wannan damuna ta mu Allah muna godiya ka sa mata albarka Allah ka sa mata albarka Allah ka ba mu abincin da mun taba samu ba mai yawa mai albarka Allah ka taimaka mu yan kasuwan maye maye su da dan kananan su wanda kasuwar su ta mutu Allah ka raya wanda suka durkushe Allah ka tada wanda suka kare Allah ka dora waɗansu akwai waɗansu daga cikin su na bara addu'a gare mu ga bukatocin su na alkhairi Allah ka san bukatocin kai ke biya Allah ka biya musu waɗansu kwambo su ta mallake Allah ka fitar da su masu harkoki na garin gadon bunƙasa shi Allah ka taimaka musu Allah ka raya garin mu maradi ka maido mashi hada-hadar shi na kasuwanci Allah ka buɗe ma jihar mu ta maradi hada-hadarta da aka sani na kasuwanci Allah ka lumka lumki ba lumki wannan zowa da shugaban kasa zai yi a jihar mu Allah ka sa ya zo lahiya Allah ka sa a kare komi lahiya Allah ka sa kuma alkhairi ne ga jihar mu Allah sa sanadiyya kara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar mu ne wannan kuma ya nuna mu mu masu taron baki cewa jihar mu ce to kaga kenan ya kamata mu kula da wannan ziyara ta addu'a mu na ya zamanto alkhairi ne a yi lahiya a kare lahiya ta ba su tarbe da dukkan abubuwa da addini ya mana umarni muna roƙon Allah sa alkhairi gaba daya akwai yan uwa da dama na bara addu'a gare mu Allah ka san su ka san bukatar kowa Allah ka biya mai Allah ka yi gafara da shin kai ga dukkan musulmai ko wanda ba su da aure Allah ka ba su abin zama abokan zama masu albarka ko wanda ba su da yaya Allah ka ba su yaya masu albarka ɗaya musulmi maza da mata Allah ka shirya ya hayyu ya qayyum ya zal jalal wal ikram ya awwal al awwalin wa ya akhir al akhirin ya zal quwwati al matin ya zal arsh al majid ya fa'alan lima yurid ya mannan ya منان يا رحمن يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله كبيام كوا بكاتش الخير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله ما شاء الله